kuna kunna wannan itacen ku dai sai ku samu wuta ku dafa abinci ku ci ku ga saraguna ku more Allah ci duka wannan ni'ima ce da ya isa ku gano cewa Allah subhanahu wataala shine ya cancanta da abotawa a rayuwa kada hada shi da wani a cikin bota sai Allah ya ce awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala huwa al-khallaqul alim Allah ya ce awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardi biqadir shin yanzu wanda ya halici sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai shin baya da iko ko kuma ba mai iko bane ala ay yakhluqa mithlahu akan ya halicci wasu halitta kwatankwacin sama guda bakwai Allah subhanahu wataala shine wanda ya kera sama ba tare da ya ga wani ya koyi yayi ba ya koya daga wajensa Allah shi ya kera ƙasa ba tare da ya ga wani yayi ba ya korashe sa ajiyewa irin wannan ayoyin ubai subhanahu wataala yana ci yana kawo watan kalma ta halitta da kuma insha'i cewa shi ya fara wannan abun duk duniya ba wanda ya taba kera sama Allah ya gani daga gunsa ya dauko model shi Allah ya halitta duk wanda zai wata halitta sai dai doka cikin model kin Allah ya amfani da shi jama'a mun fahimta to Allah ya ce aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardi biqadir ala an yakhluqa mithlahu ashe wanda ya halitta sama guda bakwai da ƙasa guda bakwai shin bai zamanto mai iko akan ya halitta kwatakwace su ba ai tunda Allah ya iya halittar sama da kuma halittar kasa duk wani abu mai sauki ne a rayuwa a antum ashaddu khalqan am as-sama antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha Allah ya ce a antum ashaddu khalqa yanzu shi ku shin ku ne kuka fi tsananin halitta shin ku ne kuka fi wuya gun halitta ko kuma saboda Allah ya halitta ka kalla da kai da sama wanne wanne wanne yafi wayar halitta ta dibe da saman nan take yadda Allah ya shimfida ta tun daga bangon gabas hannun yamma kudu da arewa ko ina akwai ta Allah ya sanya mata wata ya sanya rana ya sanya tauraru ka kalli yadda aka halice ta kuma ba ta da ginshiki ko kaɗan wanda ya tallabe ta sannan kuma duk tarihin duniya ba a taɓa lokacin da aka ce an waye gari ga sama ta samu matsala bari a tattara a je a ba ta agaji amma ka dibe da Allah ya halice ka ka samu rashin lafiya ko ka samu ciyin ido ko kuma ciyin kwakwalwa ciwon hauka da makamancin wannan amma san ba taɓa targaɗa ba a rayuwa to Allah ce ka kalla wai da kai karan kan kai da Allah ya halice ka da sama wanne ne yazo ya halitta ba shakka sama ta hidan annabi Adamu ya halitta shi ne Allah ya ce awalai sallabi khalaqas samawati wal ard yanzu shin wanda ya halitta sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai ba tare da ya ga wani ya ba ya kokaya daga gare sa bai zama to mai iko akan ya halitta wata halitta ko tambacin sama da bakwai sama guda bakwai da ƙasa ba Allah ya ce bala Allah yana ba da kansa da kansa amsa yace Allah yana iya yin wannan kuma Allah ya yi wa huwa al-khallaqul alim ubangiji shine wata khallaq ala wazni fa'al siga mubalaga mai yawan halitta a rayuwa mai yawan kirkirar al'amurra shi ne khallal Allah yana yawan halittu a rayuwa duk wata halitta ita gani a rayuwa ta Allah ce Allah ya maka sama baka bai wa Allah ko jala ba ya maka ƙasa bai wadatar ba sai da ya sanya duwatsu ya daure wannan ƙasar ya ce an taimi da bikum gudun kattai gudu da ku Allah ya sanya kuma ruwa a cikin ƙasa ya sanya ruwa a sama ya sanya maka wata da rana ya sanya maka dare da wuni ya halice ka ya maka baba ya maka mamma ya maka kauna ya maka yaya ya maka matar da zaka aura ya maka abokane a rayuwa shin Allah bai maka koyi ba a rayuwa an kare huwa al-khallaq shi Allah shine wanda ya kware wajen halitta sannan kuma alim Allah masani ne cikin al'amura sa baki daya ba wata halitta a rayuwa face Allah ya san a inda take a inda take rayuwa kuma Allah ya san matsalarta a rayuwa sabanin gwamnati da za a kafa duk wata gwamnati a duniya sai an waye gari ba ta san bukatuwar dan wanda take mulka ba ko ta san ba za ta yi ba amma shi Allah ya san bukatar kowa a rayuwa kuma yana baiwa kowa abin da ya ga dama sai Allah ya ce إنما
fahimci Allah idza arada shay'a idan Allah yayi nuhin zartar da wani abu a rayuwa an yaqulu lahu kun fayakun Allah yana cewa wannan abun kasance sai Allah ya ce wannan abun ya kasance a rayuwa jama'a mun fahimta idan Allah ya ga damar baka wani mukami a rayuwa dare daya sai a rasa duk yadda aka yi ga wani na so ga wani na so ga wani na so sai Allah ya ce kai za da kuma sai a wani kai za a da wallahi إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون cikin daki guda za ku fito da mutum uwar ku daya mahaifin ku daya amma sai Allah ya kaddara kanin ku ne karami sai Allah ya kaddara ya samu duniya da kana ta wahala wallahi sai ka dawo kana karba daga wajensa arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun kenan ko Allah ya ce ya zama to sai kasance shi yasa idan kana son ka karbatan ka huta wannan rayuwar to ka daina wa bayan Allah hasara cikin abin da Allah yake duk wani mai wata ni'ima a rayuwa wallahi ba wanda ya baiwa kansa wata ni'ima kowa ganin kansa da wannan ni'imar ba malamin da ya ce ya baiwa kansa karatu ko kuma akwai Allah ne ganin jami'a mutum nawa ka zo makaranta ka tarar da su kuma ka wuce ka bar su suna ba su ba su kilguwa mutum nawa kuma suka zo suka barka da suka wuce ka a bangaren kasuwanci mutum nawa ne zai shiga kasuwanci yau kuma ya tara abin da sai ka mutu baka tara shi ba a bangaren karatun boko mutum nawa ne zai zo ya fara karatun yau ka ga shi karan ku ne lokacin da kuke college lokacin shi bai ma san yadda ake samun da kyawu ba amma kuma sai a zo a waye gari cikin gari ku zai mulke ku nawa akai inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqul lahu kun fayakun in Allah ya ce abin ya kasance sai Allah ya kasance wallahi mun ba ku labarin yadda aka yi haihuwar annabi Allah annabi Isa mahaifiyarsa fitowa ta yi tafiya bukata bakin gari sai ga ta ga mala'ika jibril Allah ya aiko shi a siffar mutum a siffar mutum ya zo tana ganin shi qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta tana ganin ta ce inni a'udhu birrahmani minka ina neman tsarin mai rahama ya kare ni daga sharrin ka in kunta taqiya in har kai mai ji tsoron Allah ne to dai ga ta firgita ta tsorata bata samu tsayawa da maza tana fira ba ka san idan mace idan mace bata saba tsayi da namiji ba a duk radda wata munasaba ta kama ta tsayuwa da shi wallahi karkarwa za ta dinga yi ba haka bane idan mace yariya da ta taso aka ba ta tarbiya bata iya tsayi da maza bata saba ba duk rada ta tsaya da namiji ran zaka cikin ta yana karkarwa in ba Allah ya kiyaye ba kafin ku rabu ta kai ɗar maza da su fi a gilda wallahi shi amma idan Allah ya ɗaka da ƴar bana bakwai wallahi ka dinga mata kallo ɗaya ta yawa goma gaba ɗaya Allah ya dace da mu to mana ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya yace inna ma ana rasulu rabbika قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا kala yace inna ma ana rasulu rabbiki ni dan aikin ubangijinki ne ni fa ba mutum bane mala'ika ne shawan mata ba ba ba ita ba mu ba shawa Allah ne ya aiko ni li ahaba laki gulaman zakiya dan ne miki kyauta wanda ba kya iya maida wa Allah subhanahu wataala Allah zai baki gulaman wani irin yaro kuma zakiyan mai tunani da kulwa a rayuwa sai ta ce mi قال إني أعوذ بك qalat anna yakunu li waladun قالت أنا يكون لي ولد قالت أنا يكون لي غلام وقد بلغت ولم yamsasni bashar wala qalat anna yakunu li gulam tace wai ya za a yi ni daban da aure kuma ba na karuwanci ban saba tsaya da maza ba a waye gari gani ga dadda abin mai girman gaske kai a ƙarshe a ƙarshe hadisin annabi Muhammad yace tana tsaye sai Allah subhanahu wataala ya kaddara wannan mala'ikan yayi hura a cikinta a cikin hijabi ta yi hura iska yana hura sai ga ta ciki wata tsara nan take ga cikin wata tara kuma a ranar ta haife sa a ranar yayi magana a ranar aka bashi annabta inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun amma dai ma Allah ya ƙara fada sai Allah ce fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay sarki ya tabbatar ma ubangiji wanda mulkin sammai a hannunsa yake Allah subhanahu wataala mulkin sama guda bakwai da abin da ke cikin samai gaba ɗaya a hannun Allah yake fa subhanallahi bi yadihi malakutu kulli shay mulkin duk wani abu a rayuwa ga hannun Allah subhanahu wataala yake in Allah ya ga dama yau kin sai ka mutu sai ka mutu kuma ba wanda ya sai ne doka wallahi in Allah ya ga dama yau kin nan sai Allah ya ce sama ta zubo da ruwa kuma ba wanda ya sai ya tsira ta wallahi a lokacin ruwa kuma sai Allah ya ce ruwa su tsayar dukkan majalisar dokokin nan wallahi ba su iya taruwa a zo a sambule a yi a zauna a yi mitin a ce yau za su saukar da rawa wallahi ba su iyawa ba wanda ke yi to Allah ce fa subhanan nabi bi yadihi malakutu kulli shay tsarki ya tabbatar ma ubangiji wanda yake cancanta wanda yake rike da mulkin kowane al'amari a rayuwa wa ilaihi turja'un sannan kuma ga Allah ne za a koma ni bayan daya kowa zai kuma ga Allah subhanahu wataala ba malam ba shugaba ba alhaji ba dan dako ba mai baci ba kowa zai yace shi kuma ba wanda zai zo a ritar kowa zai zo wa Allah a daidai lokaci kana mutuwa kiyama ka ta tsaya wallahi man mata qamatu qiyamatuhu ijmaluhu duk wanda ya mutu to kiyamarsa ta tsaya yanzu kuma zai shige rayuwa hayatu barzakhiya wannan rayuwar ba muqaddima ce ga rayuwar da za a yi bayan an tashi domin ba a tabbatuwa a nan jiya mun karanto kafirai za su dinga tambayar man ba a tsananin markalina haza waye ta damu daga wurin barcin muna morewa an ta damu kuma wallahi akwai ni'ima akwai azaba idan ka aikata aikin kwarai to madalla da kai abin da ka aikata ne in kuma ka tarar da musiba abin da ka zo da shi ne Allah ya dace da mu ƙarshen suratu yasin kenan ko za mu shiga suratu saffat suratu saffat sura ce makiyya bi ittifaqil ulama dukkanin malamai sun yi ittifaqin cewa sura ce makiyya tana cikin jororin surar makiyya sannan kuma suratul saffat ta sauka bayan suratul an'am a wajen jerin saukar surori ba tartibin qur'ani ba tartilin saukar tartibin saukar da surori daga suratul an'am sai suratul saffat da aka sako manzon Allah bayan ta suratul luqman ta sauka da haka yace sura ta 56 a jerin saukar surori ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka dauki alqur'ani mai girma ita ce sura ta 37 jama'a mun fahimta ta 37 a qur'ani gun saukarwa ta nawa ta 56 tare adadin ayoyi guda 182 wajen malaman busra suka ce aya guda 181 babban abin da take karantarwa tana karantar da tauhidi kamar dukkanin surorin da suke sauka garin makka suna karantar da mutane abin da ya shafi watan tauhidi ne Allah subhanahu wataala ya bude surar ne da labari akan mala'iku sannan kuma Allah ya ci gaba da bada labari akan abin da ya shafi aljannu haka Allah subhanahu wataala ya bada labari kan abin da ya shafi tashin alkiyama da kuma sakamakon da za a tarar a gobe alkiyama ubangiji ya ƙara biyowa da wani labari da yake bayani kan imani da kuma tabbatar da aqida da duk abin da za a yi a rayuwa in babu aqida aikin banza ne haka Allah subhanahu wataala ya ba mu kissa ta watan mai imani masu imani da kuma kafirai sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ba da labarin annabawa irin annabi Nuhu sannan aka ba da labarin annabi Ibrahim aka ba da labarin annabin Allah annabi Ismail aka zo da kissar annabin Allah annabi Musa da Harun sannan aka rihe aka zo da kissar annabi Ilyas aka zo da kissar annabi Hud sai Allah subhanahu wataala ya karkare zancen surar da abin da ya shafi bayani irin taimakon da Allah ya wa annabawansa to Allah subhanahu wataala ya ba mu albarka da ke cikin wannan sura ya kuma ba mu ikon fassara ta alal manhajar kitabi was sunna farkon sura sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق Allah ya ce wasafati safa ubai subhanahu wata'ala yace ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke tsayawa sahu sahu suke daidaitawa ko sahun su jama'a mun fahimta Allah ya yi rantsuwa nan wawul kasani ce rantsuwa Allah yayi Allah ya ce wasaffati saffa ni Allah ina rantsuwa da mala'ikun suke daidaitawa a sahu wajen bautawa Allah subhanahu wata'ala a horare da dama Allah ya rantsa da mala'iku idan ka riba mursilat Allah ya rantsi da mala'iku ne nazi'at Allah ya rantsi da mala'iku shi Allah yana da damar ya rantsi da duk abin da ya ga dama ko malamai suka ce idan ka ga Allah subhanahu wataala ya rantsi akan abu to abun abu ne mai girma gun Allah subhanahu wataala ba kowane karamin abu bane Allah yake rantsuwa da akan sa a'a idan ka ga Allah ya yi rantsuwa akan abu to ana nuna mana cewa wannan abun abu ne mai girma a rayuwa sai Allah ya ce wasaffati saffa Allah ya ce ina rantsuwa wato da mala'iku wanda suke tsayawa sahu suke daidaita sahu wajen ibada ya tabbata a hadisin Imam Muslim alaihi rahmatullahi ta'ala hadisin Huzaifah dan Yaman Allah ya kara masa yarda yake cewa shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa fuddilna 'ala an-nasi bi thalathin Allah ya fifita mu akan sauran al'umma da ababe guda uku jama'a muna fahimta annabin Allah yace Allah ya fifita al'ummar shugaban halitta annabi Muhammad da ababe guda uku abu na fari ju'ilat sufufuna ka sufufin mala'ika Allah ya sanya tsarin sahun wajen ibada kamar yadda mala'iku suke yin sahu wajen mutar Allah subhanahu wataala yadda kaga muna tsayawa sallah liman ya zo shiga ya shiga gaba ya bada sallah haka mala'iku suke tsayawa sahu su daidaita a sama ta baku suna bautawa Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta akwai masu sallah a cikin su akwai masu tasbihi akwai masu karatun alqur'ani su mala'iku ba bayan Allah ne bayan Allah bane kamar da watan Qurayshawa a jahiliya suka fada suka ce ai iyan Allah ne mata sai Allah ya ce musu kai yanzu sai Allah ya rasa abin da zai doka ya ba ku iya maza shi Allah ya rike dan iya mata Allah ta tilka idan ismatul biza ana ho ayi rabu har an yi hamu ba da haƙarama eh kusa har ba da haƙarama an yi zalunci cikin al'amarin kenan Allah ya kare mu to su mala'iku la ya'kuluna wala yashrabun wala yashrabun ba sa ci ba sa sha sannan kuma Allah ya halice su da haske Allah subhanahu wataala ya halice su da haske to shine Allah ya rantsa da mala'iku a wani hadisin da imamu imamu muslim ya ƙara fitar da shi hadisin Abu Hurairah imam manta ba Allah ya ƙara masa yarda annabi ke cewa ala tasfu ala tasfuna kama tasfu mala'ika ala tasfuna kama tasful malaika ashe ba za ku daidaita sahunku ba kamar yadda malaiku suke daidaita sahu inda rabbihim duk bangijinsu maza ce ba za ku daidaita sahunku ba irin yadda malaiku suke daidaita sahu qulna wa kaifa ya rasulullah muka ce ya annabi Allah ya ya ne malaiku suke daidaita sahu hadisi ibnu mas'ud Allah ya kara masa yarda sai annabi ke cewa yukimmuna sufufal mutaqaddima suna cika sahun farko suna fara cika sahun farko har yanzu akwai mutane da basu iya da sahu ba wallahi abun sallah har yanzu daga cikin bayin Allah masallata wallahi wani bai sanya ake yin sahu ba zaka wani zai zo wasan yayi bege da ke ga matakin mahaifiyarsa masjidin masallacin Allah wai ya ji da sahu wani zai zo kaga yayi wani bishki kamar dan kwallo kamar gardiyan ya tsaya abin ba tsarin kallo wani zai zo kaga ya gode cinanuwa gaba daya kamar ya kamar ya shiga layi jelek abin ba tsari annabin Allah tsayawa yake ya bi mala'ikai watan sahabbai ya daidaita sahun su har ma wata ran ya buga wani kirki wani wani sahabi ya turo kirjin sa manzo Allah ya buga sa yace la tasuffunna sufufakum aw la yakhlifanna Allah bayna qulubikum ko ku dire da sahunku ku zaman to kuna dire da sahu da kyawo ko Allah ya wata su ya juye zukatanku to ya ke da sahu shin equal ce ake daidaitawa ko kuma yatsu masu ka ce annabi abin da yake fadawa a hada yatsu da kuma dudduge dudduge da dudduge su sun hadu daga abun daidaita sahukun sallah ijiyar kafar ka da ijiyar kafar wanda kuke guri guda dole sai sun hadu idan ba ku yi wannan ba ku hada sahu ba dole sahunku wato kafafunku su haɗu dudduge da dudduge a haɗa dudduge da dudduge sannan kuma a haɗa ƙwaguri su haɗu wuri guda sannan kuma kafuwar ikwal ta haɗu wuri guda to idan kuka yi wannan kuma kun da ta sabu Allah ya ji kan masallacin nan wani bawa Allah ya zo masallaci to akwai wani mai dan hali ne sai ya zo ya yi ba baki da cikin masallaci ya taushe ya taushe da kusa da shi ya murke sa ya ci hawa wajen Allah ma sai a nuna isa a masallaci wa ɗaki Allah sai a nuna a ka isa da kowa zai da tasawuye da ya kamata to da ba a samun khalal a cikin sallah yau daga cikin musibar rashin jera tsahu wasu wasu ga shiga cikin sallah idan ba a jin tsahu yadda kamata wasu wasu shiga yake cikin sallah shi yasa maza su kakku bar wata kafa saboda shirin zai iya shiga kakku bar kafa to Allah ya rantse da mala'iku masu jera tsahu to Allah ya dace da mu sai Allah ya ce fazzajirati zajra ubangiji subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suke watan watan as-sahab girgije tsawa akwai mala'iku na musamman da Allah ya kebance domin su dinga kula da ruwan sama jama'a mun kai to wayannan tsawa da wannan ruwan idan idan ana ruwa kana shi ana cida ko wannan cida tsawa ce ta mala'iku da suke wa ruwa ce ba nan ba za ku kuitar da wuri kaza sai Allah ya sanya abu ga ruwa sabon gari gefen zoki Allah ce kada aiki sai a buga su wato gendarmerie kuma Allah ya ce kai ta maboye cikin cikin cikin gendarmerie bai ta kada aiwa sai ga abun gashi nan an yi nan ba a yi ba to mala'iku suke ruwa tsawa su ce hanya kaza za ku guri kaza za ku buga ruwa kuma wallahi ba su kitarewa sai ka ga gidan makwacin ka gashi da an yi danyen ruwa kuma gidan ka ba ruwa al'amari da Allah ne al'amari da Allah ne Allah ya ce to ya rantse da waɗannan mala'iku waɗanda suke bugawa ruwa tsawa suke buga girgije suke ta wuri ka za su kada ruwa su Allah ya ce fattali ya ti zikira Allah ya ce kuma yana rantsuwa da mala'iku wani suke yawan karanta an ba suke karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ke naucin kuke nuna ga cewa mala'iku ba jahilai ba ne sun yi kara sun yi karatu to kadibi siyakin ayar Allah ce wasafati safa sai ga ce fazajira sai aka kawo fa'un to me mu dikki ta kuma malaman nahawu can farko wawu aka kawo suka ce ita ma wannan fa'un kasami ce Allah yake matsayin ta aikin wawu take yadda wawun kindan ta kasami ce haka su ma wannan fa'un ta kasami ce rantsuwa Allah yake ba wawul ba fa'ul aka ba ce a'a Allah ya kata ne dan rantsuwa domin a zaka cewa shi alqur'ani iya ta karshen balaga kenan sai Allah ce inna ilahakum lawahid me ya sirrin rantsuwar akwai abin da Allah yake so ya cimma tabbas ubangijin ku ubangiji ɗaya ne da su mala'ikun da suke dire da sahu da kuma mala'ikun da suke buga girgije su yi masa tsawa da shi kansa girgije da ruwan da suke sabka da su mala'iku masu karatun gaba ɗayan ku da ku da kuke amaki ba karatun Allah ce inna ilahakum lawahid ubangijin ku ubangiji ɗaya ne kawai ubangijinku abin bautarku abin bauta guda ne wannan ranci ne wa kafirai da suke ce manzo Allah aj'al al-ahli hatta ilahan wahida yanzu annabi sai ya sanya ubangiji daya duk duni mutane da yawa ga kasar Yaman ga Sham ga kaza to duka wannan Allah zai iya doka sharkin su to shi Allah ce inna ilahakum lawahid tabbas ubangijinku ubangiji dai ne shi shi kadai shine al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad shi shi kadai ne shi shi kadai ne bai da tamka shi yasa lokacin da qurayshawa suka ce wa manzon Allah mu muna yin alloli ko da zinariya ko da icce ko da duwatsu wai kai Allah naka dai me da zinariya aka yi shi ko kuma da azurfa sai Allah ce ga musu qul huwallahu ahad قل هو الله أحد الله الصمد نعم.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Allah ya ce qul huwallahu ahad ka fada musu shi Allah shi shi kadai ne al-ahad ilaynik shi shi kadai ne Allahu samad kuma abinda kowa yana da bukata gunsa kowa yana da bukata ko ba ka bane dukkaninmu nan kowa da bukatarsa wajen Allah ko ba haka bane kowa da bukatarsa lam yalid shi Allah bai haihu ba balasana ka raba guddansa ya ce abokin dan dansa ne walam yulad kuma ba a yi shi ba balata daga ce ai alwadan ubansa ubansa abokin ku ne walam yakul lahu kufuwan ahad kuma bai da tanka bai da mafi bai da tsara a wa a duniya ba shi da shi shi Allah bai da mata bai da ɗan ɗa bai da mahaifi shine al-awwal shine al-akhir shine al-zahir shine al-batin Allah ya dace da to Allah ce inna ilahakum abun bautarku lawahid abun bauta guda ne kadai shine kuma ya kamata ku bauta kuma shine al-mustahiqu lil ibada shine wanda ya cancanta kowa ya bauta ba idan ka bauta ba wani wanda ba shi ba ka zalunci kanka ba shi ka zalunta ba da za ka bauta ma wani wanda ba Allah ba kakka yi tsammanin Allah ne ka zalunta a kanka ne ka zalunta sai Allah ya ce rabbus samawati wal ard shine ubangijin sammai guda bakwai rabbus samawati shine mahalicci sama guda bakwai wal ard da kuma ƙasa wa ma bainahuma da abun da yake tsakanin sama da ƙasa asan akwai halittu tsakanin sama da ƙasa ko to duk wannan halittun Allah shi ne Ubangijinsu kuma kowace daga cikin suna bauta wa Allah sai Allah ce wa rabbul masharik kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Ubangiji inda rana ke fitowa al-masharik kenan mahutar rana shi ne Ubangijin wa'annan inda take fitowa da take faduwa kuma Allah ce fala usim bi rabbil masharik wal maghrib
أقسم برب المشارق والمغارب inna laqad إنا لخالدون Allah ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib ba sai na yi rantsuwa da ubangijin mafitar rana da ita take faduwa ba Allah ce ba sai na rantse ba kai da kanka ka san al'amari na Allah subhanahu wataala ne rana ta fito tana jiya ta komo tsakiya tana ba ku haske kuma in Allah ya ga dama sai ya ce ta kuna ku ta ayi zahi wallahi Allah hakimu da cikin al'amarin shi sai Allah ya sa rana ta tako ta zo tsakiya sai Allah ce ni jira kawai ku ta komi ya tsaya sai Allah ce so da ke kowa yana da zafin a rayuwa ba haka bane akwai wanda yasa kuma ya jaya da ranar babu shi Allah ce inna laqadirun musu Allah masu iko ne akan kowane al'amari sai Allah ce wa rabbul mashariq ubangijin kuma inda rana take fitowa sai Allah ya ce inna إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب
mun ji wannan وحفظا من كل شيطان مارد Allah ya ce inna zayyana sama'a dunya bi zinatin lil kawakib inna nunul azma ta girmamawa Allah ya ce lalle mu su Allah asa Allah ya cancanta da wannan ko Allah ya ce baka ga ko sarki ke ce mu mu muka ce shugaban kasa ya ce mu muka ce talaka ayyar sai ce mu mu muka ce Ba haka bane. to Allah ce inna zayyana sama'a duniya mu su Allah mu ne muka kawaita sama wannan ta duniya bi zinatinil kawakib da wata irin kawa sai Allah ya faɗi menene kawar Allah ya ce al kawakib tauraro sai Allah ya kawaita sama da tauraro kaga wannan tauraron har suka ce amfanin su guda uku ne amfanin tauraro guda nawa ne guda uku abu na fari ado ne wa sama ado ita su tauraro suna kawata sama ne kaga idan idan rana ta fadu aka ce maka wata ya fito ga tauraru a gehensa suna haskakawa sai ga abun yana da ban shawa abun al'ajabi yadda aka yi aka samu ilimin larabci ilimin nahawu a duniya abu aswad du'ali wani mafadin ali bin abi talib wata yana kwance a gidansa sai isa take masa tambaya tace ma ajmalus sama ma ajmalus sama ma ajmalu sama'i tace masa wani abu ne yafi komi kyawu a cikin sama sai ce mata nujumu ha tauraron su fi komi kyawu tace babu ba wani nake nihi ba ina ta'ajjubi ne ina mamaki yana sama ta hadu ta kai kyakkyawa sai ce ba haka zaki ce ba ma ajmala sama'a mi ya kai sama kyawu da gari ya waye sai ya zo cewa ne bin abi talib in ba a kiyaye ba nan daga qur'ani sai ya mutane karatu sai ya wuyar karatu daga tun wuri ma gwara ɗauki mataki sai ya tsara masa ilimin dabtul kalimat na nahawu kenan yadda aka samu ilimin kenan ko shi ne Allah ya ce inna zayyana sama a duniya musu Allah mu ne muka kawaita sama ta duniya wannan bi zinatinil kawakib da kawa wannan adon Allah ya ce al kawakib tauraro ne kuma da Allah ya ce wa laqad zayyana sama a duniya bi masabiha ولقد زين- ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير Allah ya ce wa laqad zayyana samaa ad-dunya hakikan Musa Allah subhanahu wataala mun kawaita sama ta duniya Allah ya ce bi masabiha da watan hitiloli haske al-masabih jamu misbah mamnu min mamnu min as-sarf ne Allah ya ce wa zinatin lil-kawakib waja'alnaha rujuman lish-shayatin muka sanya su taurarun dan su zamanto abun jiha wa shidanu a suratul hijr Allah ce walaqad ja'a- walaqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyanaha lin nazirin Allah ce hakika mun sanya wa sama wato burujan tauraro sai Allah ya rantsa da sama Allah ce was sama'i zatil buruj Allah ce ina rantsuwa da sama ma'abuciya tauraro kage da suke kawata ta to shi da Allah yake cewa inna zayyana sama'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib mun kawata sama da haske wato da kawa na tauraro sai Allah ya ce wa hifzan min kulli shaytanin mari sanan mun sanya tauraro su zaman to garkuwa wato ganiya abun kariya wa shaydanu do suke mari min kulli shaytanin mari wanda yake kangarare Allah ya ce mun tsare saman ne da tauraro daga kowane sharri shaydani wanda yake kangarare jama'a mun fahimta Allah shi ya duka sanin dan annabi Adam ya san sheda aljannu akwai shedaru a cikin su to sai Allah ya sanya amfanin tauraro na biyu shine rujuman lishayatin dan a dinga jifar shedaru daga wannan tauraron ya tabbata a hadisin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam inda ibn jarir tabari fitar da shi a littafinsa yake cewa kana lishayatin maqaid fi sama shedanu suna da guraren da suke tsayawa a sama fakanu yastami'una alwahyi sun kasance suna kashe kunnai suna sauraron wahayi qala sai yake cewa wa kanat an-nujumu la tajri a wannan lokacin tauraron ba sa tafiya wa kanat ash-shayatin la turma kuma Allah zai jifar shedanu a wannan lokacin fa qala sai yake cewa fa idza sami'u alwahya idan suka taga suka saurari wahayi da za a aiko wa wani annabi daga cikin annabawan Allah ko wani iko daga cikin ikon Allah subhanahu wataala nazaru ila al sai su sauko gun kasa sauko a doron kasa fazadu fil kalimati tis'a duk cikin kowace kalma sai su ƙara tara sai zaman to nawa goma kaga tara dun miye ƙarya ce ɗaya ne kawai gaske mun fahimta haka suke dinga sai su zo su kawo bokayensu suna kawo wani suka mallake su sai annabi yake cewa falamma bu'ita rasulullah ibn ibn abbas lokacin da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayi ja'ala ash-shaytan idza qa'ada maq'aduhu ja'ahu shihab sai abun ya canza kala idan aljin suka taka sama wajen su sauraro wahayi sai Allah ya jefe su da wacan bela ta tauraro falam yukhidhu hatta yahriquhu ba sai kauce ba kuma sai ya sami shi ya kone idan wannan tauraron aka jeho wa aljani konar da shi yake sai ya narke wannan aljanin baki daya jama'a mun fahimta to sai shidanu aljani sai suka zo wajen ubansu ai ko sai ubansu ko iblis zai zo wajen iblis faqala faqala sai ya cewa ma huwa min amarin hadis yace akwai wani al'amari da yake son ya faru da ba al'amarin ba haka yake ba amma yanzu da kun taka a jihe ku fa basa junuda ku sai ya kwata rundunonin sa a cikin sansanin kasa yace ku je ku noma me yake faruwa a je a yomin bincike miye silar dokar wannan hukuncin da Allah ya doka da suka fito suna tafiya suna yawo a doron kasa sai suka tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana karanta alqur'ani sai suka kuma suka ce wa watan iblis mun karanta muhammad yana sallah yana karatun alkur'ani ya ce ai watan ruwa ba sa tsami banza ko ya ce wannan shine dalilin abin da ya sa allah yake ce haku da wannan tauraro jama'a mun fahimta to shine mala'iku suka fi su shedan suka ba da labari a suratul jin watan sun ba da suka ce wa anna la masna samaa وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا
wa anna kunna naq'udu maq'ida وأنا كنا نقعد منها مقائد للسمع faman yasma فمن يستمع الآن يجد
labasna samaa mu mun kasance wato mun yi kokarin haurawa cikin sansanin sama domin mu jiyo wahayi fa wajadna ha sai muka tada ita sama muli an shadidan harsan shadida ubangiji ya sanya mata matakan tsaro masu girman gaske Allah ya kawo tsaro na gidan gaba Allah ya sanya a cikin ta wa shuhuba kuma gabila Allah wato taurarun da ake jefa su da ita wa anna kunna naq'udu minha ma qa'ida lis-sam mun kasance a baya muna takawa mu je mu samu wuri mu zauna mu saurari abinda ake gaya wa mala'iku faman yastami al'ana amma fa a yanzu duk wanda yayi da gangancin haurawa sama dan ya ji abinda ake gaya wa mala'iku ya ji dubu lahu da shi lahu shihabar rasala to zai samu wata tauraron da zai kore sa suka ce wa anna la nadri asharun urida bi man fil ard mu mun kasa gane karatun wai sharri ne Allah yake nuhi da bayansa a doron ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko Allah subhanahu wataala ya so su da alkhairi ne a rayuwa jama'a mun fahimta to da haka Allah ya ce wa hifdhan min kulli shaytanin marid Allah ce dan mu ba da kariya watan da kowane shaydan wanda yake kangararre dan ta'adda wanda yake watan ya kware wajen iya makeci sai Allah ya ce لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب Allah ce la yasma'una ila al-mala'il a'la su su shedanu ba sa tafiya dan jin sheda watan jin abinda ake sabkarwa mala'iku na wahayi domin ana baiwa mala'iku wahayi ne a sama to idan aka ba su wahayi wato za su dinga mitin akan ababe na rayuwa kafin a kawo wahayin to Allah ce wa anta la yasma'una ila al-mala'il a'la a yanzu fa ba sa da ikon takawa su je sama domin su ji abin da ake gaya wa mala'iku har su zo su kawo bokayi a rayuwa Allah ce wa tarfuna ana jefar su min kulli janibi da kowane bangare a duk inda mashedan ya taka jini ya taka dan ya samu wani labari a sama Allah ce ta kowane bangare akwai tsaro na musamman da musu Allah muka sanya wa sama in ya taka Allah ce za mu jefe su da wasan abin da ya shafi tauraro sai mu koyar da shi a rayuwa jama'a mun fahimta Allah ce illa man khatifa al-khatfa إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Allah ce duhura wannan kora ce ta musamman da Allah subhanahu wataala yake musu Allah subhanahu wataala yana korar su ne daga sauraron abinda ake baiwa mala'iku labari akan sa kamar da wata imamu tabari ya faɗa Allah ce walahum azabun wasif suna da azaba wato wanda ba ta yankewa shine azabun wasif walahum azabun wasif suna da azaba wanda ba ta yankewa a rayuwa jama'a mun fahimta domin wannan tauraron yana kone su ne a rayuwa shi zaka ga zaka wata rana kana kallon sama sai ga wani tauraro ya to fiyu wallahi ya hino kiliya wato ya hino kiliya abin nan gaggawa a rayuwa tauraro da yake Allah yake jibar shi Allah shi ya fi nokiliya da take tarwatsa ababe saurin tafiya a rayuwa sannan kuma ita in ta zo aljini take konewa baki dai tana kone shi daga san Allah wato gwani ne a cikin al'amuransa to Allah ce walahum azabun wasib suna da azabar da ba ta yankewa tun daga nan duniya sai an je alkiyama sai Allah ya ce illa man khatafa khatfata sai wanda yayi da ganganci wato ya gutsa dan ya ji wani abu ya labe to shi ma ba kare shi za a yi ba Allah ce fa'at ba'ahu shihabun thaqib sai mu turo masa da wani irin bela wato wani irin bela wanda zai karya shi ya kone shi ji Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce to fastaftihim فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا وإذا رأوا آية يستسخرون Allah yake cewa fastaftihim ya annabin Allah annabi Muhammad kadibe da Allah yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan girmama annabin Allah wallahi Allah yana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce fastaftihim annabin Allah tambaye su fatawa je ka musu fatawa je ka tambaye su sunan annabi fa Allah boyewa yayi Allah bai kira shi ba kai Muhammad ba a kira shi ba idan an zama cewa annabi mutum ne mai kima da daraja kai ma karrama masa da girma ka girma masa sai a waye gani yau kananan yara da ko tsarki ba su iya ba su fito suna kiran sunan annabi suna rawa wai da sunan ana yafa annabi Allah ya ce ka fastafihim kai annabin Allah ka tambaye su ahum ashaddu khalqa yanzu kafirin su in suka karyata Allah subhanahu wataala suka ce in an mutu babu tashin alkiyama babu wuta babu aljanna to Allah ya ce yi musu tambaya ahum ashaddu khalqan yanzu su da suka fi tsananin wuyar halitta amman amman khalaqana ko mu abin da musu Allah subhanahu wataala muka halitta ka tambaya mana su wai shin su ne suka fi wato wuyar halitta ko abinda Allah ya halitta irin sammai guda bakwai da tsasai da kuma mala'iku da duk irin abinda Allah ya yi bayani a rayuwa Allah ce tambaye su da ku da mala'iku wanne ne wuyar halitta mala'iku da haske aka yi su ko kuma wa da tsaban laka kadibe da aka yi musamman nan da ƙasa sai Allah ce inna khalaqnahu min dinin lazim idan ba su sani ba kai annabin Allah faɗa musu yadda ake aka halice su inna khalaqnahum musu Allah mu ne wanda muka halice su min dinin lazib daga wasan ƙasa tabo wanda yake karba wanda yake da bawa yake wasan gamewa da juna wanda kamar ka an sa mashi iman yana haɗuwa da juna Allah ce musu Allah mu muka halice su da wannan abu wata rana daga cikin al'aimal arba'a yana karamin yaro in ban manta ba ko ya zamanto Abu Hanifa ko Ahmad bin Hanbali sarkin garin sai ya biya ana ta kamba masa ana ta girma masa irin abin da sarakai suke so to shi bai yi ba sai sarki ya sa kira sa sai ya ce baka san ni ko waye ba ya ce kwarai ko ni da san kai waye sai ya ce waye ne sai ce kai ne wanda Allah ya halitta da ɗigon mani sada kuma ƙarshen ka za ka kasance ƙasusuwa abin narkewa ya ce wallahi ka sani shi ne Allah ce ina halaƙanahu min tsinin lazi musu Allah mun halitce su daga watan caɓan laka wanda yake lazi wanda yake haɗuwa da juna sai Allah ya ce bal ajibta ya annabin Allah kana mamaki irin yadda Allah ya yi al'amurra kuma ga mutane suna karetawa Allah ya yi su ya yi musu duk abin da suke amfani da shi a rayuwa wa ya faru da kuma su kuma suna maka izgili game da da'awarka da karantarwa a rayuwa manzon Allah akwai shi da tausayi abin yana ba mu annabin Allah mamaki ta ya mutum zai kafirce wa Allah da ya yi ka tun babu ka mahaifiyar ka ma ba san za a yi ka ba sai Allah ya yi ka ba su sani ba ba su baiwa Allah gudunmuwa komi ba yi maka sama da ƙasa yi maka kasuwanci maka abokanai yi maka komi a rayuwa to annabi na mamaki irin da bawo Allah zai kafin cewa Allah subhanahu wataala wa yasalu su kuma suna wa manzon Allah izgili game da abin da manzon Allah yake faɗa sai Allah ce wa idan zukiru la yazkuru idan aka yi musu wa'azi aka tunatar da su girman Allah subhanahu wataala da ikon Allah subhanahu wataala Allah ce la yadhkurun su ba sa tuna ba sa amfanuwa da wannan wa'azi ba sa tuna wannan ba sa ganewa ba sa dokar wa'azin wa qalu wa idza ra'aw ayatan Allah ce su ga wata aya yastaskhirun sai su dinga wa manzon Allah izgili game da wannan aya suna wa annabi izgili shi yasa Allah subhanahu wataala ya tsira wa manzon ya tsira yi wa annabi izgili yace qul afa billahi wa ayatihi kuntum tastakhizun kad kafartum ba'da imanikum da kawo manzon Allah izbi to ka fita ga da'irar musulunci ko da kai musulmi ne dan an ga cewa annabi mutun ne mai kima da daraja ka gaba da cikin halittun Allah baki daya ba a yi ba kuma ba za a taba yi ba halitta mai daraja kamar shugaban halitta annabi Muhammad wa dhamma ilahu ismuhu lismihi ko Allah ya hada sunansa shi sunan Allah da sunan annabin Allah إذ قال المؤذن في إذ قال إذ قال إذ قال المؤذن في الصلاة خمس نامت بيت يديك ذكر صلى في أجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنا بدرجة بتي إن أنكر رسول الله سي أنكر رسول من الله يتي فضل العرش محمود وهذا محمد شي الله شيني محمود أبو اللي يكمات أيبا shi kuma wannan muhammadu yababbe ne Allah ya yabe sa bai bukatar ko dole ya kai Allah ya yabe sa ba har Allah ya ce ba huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله Mm.
ولو كره المشركون sai ce muhammadu محمد رسول الله Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda shi Allah shi ya turo dan aikensa da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya lizhirahu ala addini kulli dan Allah ya bayyana da shi ya daga shi akan kowane addini walau kare halka ka وكفى بالله شهيدا wakafa billahi shahida Allah ya isa ya zama to bai bada shaida akan wannan sai Allah ya ce Muhammadun Rasulullah annabin Allah Muhammad manzon Allah ne wannan shaida ba ta isa ba wannan ba yabo bane Allah ya dace da mu to shi sai Allah ya ce wa qalu وقالوا إن هذا إلا سحر مبين Allah ya ce wa qalu sai suka ce wa annabin Allah in hada lalle wannan abin da ka zo da shi illa sihrun mubin wannan sihiri ne bayyananne ga shi kawai me suke nihi irin abin da Allah ya yi wa manzo Allah na mu'jizozi irin abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai sihiri ne na cikin abin da ya faru da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ayoyi da yawa sun fita daga ciki dutse yawo manzon Allah sallama dutse dutse yawo manzon Allah sallama gashi kuma ga kafirin da yazo annabi masa wa'azi bai ji ba manzala ce dai kai je ka ce ma wancan dutsen ni annabin Allah na itar ni annabin Allah ina kiran shi yazo bai musu ba kafiri a makauye a a cikin daji yace mu ice ya shadara ya ke wannan itaciya wancan ya ce shi annabin Allah ne ya kiran ki malam nan take ta karɓi kiran annabin Allah sai ga itaciya ta ta fisge daga cikin ƙasa ta tako wajen shugaban halitta ya ce mata wacce itaciya ni wane ta ce an ta rasulullah kai annabin Allah ne ya ce masa ya akwai ja ya ce wallahi na yarda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa mu'izoji da yawa gashi an je wajen wani yaki ruwa sun kace wa sahabbai ruwa ana cikin kizafi da kishirwa sahabbai da matsanancin bukata wa ruwa da kyar da wal'ad aka samu kofi ɗaya na ruwa annabin Allah ya sanya hannunsa a cikin wannan ruwa sai ga ruwa suna fita karkashin yatsar shugaban halitta sahabbai suka sha aka yi arwalla aka yi sallah aka ci aka wuce annabi sallallahu alaihi wasallam an yi baki babu abinci abubakar siddiq na tare da manzon Allah aka zauna ana cin abinci abubakar yace wallahi na ga lokacin da sai ka dibo loma ka dibo loma dai ka sa a baki kun ka kinka mai do hannunka ta dawo gurin ta duka wannan buzoji suka ce manzon Allah to wannan ai boka ne in ba boka ba zai iya wannan abu duk irin wa duka wannan suka ce bokanci ne to Allah ce wa idza ra'aw aya idan suka ga wata aya cikin ayoyin Allah yastaskhiru da sai su dinga wa manzon Allah izini sai Allah ya ce wa qalu in hadha illa sihrun mubin sace wannan sihiri ne mubin bayyananne wanda yake bayyane sai Allah ya ce aya ta gaba أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا.
وآباؤنا الأولون qul na'am قل نعم وأنتم داخلون fa inna ma hiya jazra فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون Allah ya ce a idza mitna sai su dinga cewa ko suna cewa yanzu idan muka mutu sun tabbatar ba sai su mutu amma abinda ba su yarda ba shine za a tashi bayan an mutu shi yasa ibn qayyim al-jawzi alayhi rahmatullahi ta'ala yace na daga cikin abinda zai taimaka maka ka daina saban Allah a rayuwa ka tuna cewa mutuwa zaka kuma Allah zai tsaye da ka gaban sa idan mutum yana tuna wannan a rayuwa zai rage saban Allah suka ce aiza mitna kun aiza mitna wa kunna turaba yanzu idan mutu- muka mutu muka zaman to kasa a inna lamab'uthun wa idama da kuma kasusuwa a inna lamab'uthun Allah zai tayar da mu aw aba'una al-awwalun har da uwayen kakannin mu suka gabata da muka dajin labarin su adawa samudawa su waye duk haka su Allah zai tayar sai Allah ce kul ka ce da su ya annabin Allah na'am kwarai da gaske eh al'amarin zai faru ku da kakanninku sai Allah ya tayar da ku kuma ba tashin kare ba wallahi akwai hisabi akwai mizani akwai sirati akwai aljanna akwai wuta wa antum dakhirun a wannan lokacin kuna kaskantatu kuna walakantu gaban Allah subhanahu wataala dan ba wanda zai iya tsayawa gaban Allah da cinansa guda biyu sai Allah ce fa inna ma hiya jazratun wahida yadda al'amari yake tsawa dai ce Allah zai yi ma'ana busa ne kawai za a kafo sai ga sunan Allah ce fa idahum yanzurun sai ga sunan suna ganin juna ana mutuwa kawai shikenan Allah ya dace da to muna roƙon Allah subhanahu wataala idan ta mutu ta zo Allah ya sa mu cika da imani babban al'amari a rayuwa ka mutu da imani in ka mutu da imani duk abin da zai zo bayi mai sauki ne amma idan mutum yayi sake ya bar wannan duniyar da mutu da imani ba billahi allazi ya je kiyama sai ya hikan gaguguwa kusan ga ko to sai ya fi ganga buguwa to Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin karatun mu wanda mutane da muke zama to gaskiya Allah ya ba mu ladarsa kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassul da wannan azumin da muke yi da wannan karatun da muke na alqur'ani bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna duk wanda garin ya masa zafi to Allah ya walwale al'amarin gare sa ɗan kasuwa Allah ya ƙara albarka a kasuwanci ma'aikata Allah ya ƙara albarka a cikin kasuwanci wanda bai da aikin Allah ya bashi aiki mai albarka duk mai wata bukata Allah ya biya masa bukatarsa ta alkhairi masu fama da matsalolin zamantakewar rayuwar aure Allah subhanahu wataala ya ka sauƙin al'amari wanda ba shi ya maka tutu Allah ya taimake sa ya biya wanda yake fama da rashin lafiya Allah ya warkar da shi wanda yake bukatar wani abu gun Allah wata takarda ko birebe ko bak ko lisas ko masar ko daftar Allah ya basa Allah subhanahu wataala ka sanya aljanna ce kuma mu fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah